أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين je mun aje cikin aya cewa karku la yahillu lakum an tarithu nisaa karhan wala ta'dhuluhunna kada ku musu adalo ma'ana ku tsawaita iddarsu don kada su yi aure da ta zahabu bi ba'd ma ataytumuhunna don ku tafi da wani abin da kuka ba su na sadaki illa an yati na bi fahishatin mubayyanatin sai in zo sun zo da alfasha bayyananna shine zina wa ashiruhunna bil ma'rufi to Allah ya ce ku yi mu'amala da su da kyautatawa ai bil ijmali da kyautatawa bil qawli a wajen magana wan nafaqati da cisuwa wal mabiti da wurin kwanci ana son maza su yi mu'amala da matattaki tare da kyautatawa wajen magana a yi magana mai daɗi wadda ka ƙara kwantar da hankali tsakaninsu da juna wajen nafaƙa banda ta ƙashufi da ta ƙatiri shi ne muka ce wanda Allah ya yalwata ma shi yalwata liyan fi du sa'atin min sa'atihi wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiqhu mimma atahu Allah mai yalwa shi ciyar cikin yalwa ta Allah zai bashi wanda ko Allah ya kaddare shi da da da karamcin abin hannu to babu laifi ya ci cikin abin da ya ciyar cikin abin da Allah ya bashi amma ba daɗi mutum yana da sa'atul yadi amma kuma ta kashufi ya zo saboda akwai mugun zato ga Allah a cikin haka akwai wasu abubuwa da yawa waɗanda malamai ka magana ana istihza'i da su wani lokaci saboda idan ya zan jahilai ka magana cikin addini ko yaushe to sai su ɗauki wasu abubuwan da malamai suka tabbatar tun daga salaf har khalaf sai ya ta izgili da su kamar yanzu wato ashura wanda ake cewa duk wanda ya yalwata ma iyalinsa daren ashura ko to Allah zai yalwata mai a shekara wannan ai haka ne bela shakkin babu kokanto cikin wannan duk mai gwada shi gwada duk wanda Allah ya ba iko ya ciyar da ba mun ce wai a ci abinci har ga waya a yi gamba ba amma dai yalwatawa na ciyarwa daren ashura ashura ne ko eh to babu shakka duk wanda Allah ya kaddare haka nan shi ko Allah zai kaddare ya yalwata ma iyalinsa tsawon shekara wannan khibra ta gwada haka ba wai ba rajaman bilgaibe bane amma sai ka ji mutane masu wa'azi yan kankajeli suna ta kaudi suna suna ta zage-zage wai wannan ba a san shi ko ina ba a gwada a gani insha Allah duk wanda ya gwada to zai ga haka eh to shine dai bil infaqi wan nafaqati wal mabiti da kuma wurin kwanci shi ma sai ai mu'amala da kyautatawa man tazawwaja imra'atan alaihi shartun nikah yace duk wanda ya aure mace shurutun nikahi sun tabbata gare shi na daya annabka ciyarwa wal kiswatu da yin sutura shi ma gwargwadon hali wasukuna da wurin zama gwargwadon hali wal jima'u da kuma saduwa shi ma gwargwadon hali wa husnul asharati da kuma kyakkyawan mu'amala to duk mai aure ya san waɗannan na bisa gare dole ne ya ciyar gwargwadon halinsa dole ne ya ba da wurin zama gwargwadon halinsa dole ne ah, ya ya yi sutura gwadon- gwargwadon halinsa da kuma saduwa shi ma gwargwadon yanayinsa da kyakkyawan mu'amala man taraka wahidan wanda ya baɗaya min hadhihi al-khamsa daga waɗannan biyar wali zaujati mace tana da ya tabbata ga mata an tudallika nafsaha ta saki kanta wala shay alaiha kuma ba abin ta komi eh eh kwarai ana haka in ya kasa wajen nafka bai iya ciyarwa an ka zo wajen alkali alkali ya tabbatar da haka to shikenan ah, tana da damar ta saki kanta eh sai ya gwanda aga hannu ne sai a bata a ce saka shi to amma guda za ta yi Allah eh haka nan wajen wajen kiswa in ya kasa eh haka nan wajen sukuna wajen zama haka nan wajen saduwa haka nan wajen kyakkyawan mu'amala to duka dai akan ɗauke sulɗar da an ka bashi sai a bata sai ta sake shi ko yan kare to wanda idan kuka ƙi su fasbiru ku yi haƙuri Allah yana cewa ko da kun ji matan da kuke da su dai yanzu kun gaje da su to ku dai yi haƙuri fa asa an takrahu shay'an yana yiwa ku ƙi abu wa ja'ala Allahu fihi khairan kathira Allah ya sanya alkhairi cikin mai yawa e, ko da kun ji yanzu kan dai kun gaji da wance to ku yi haƙuri mai yiwa eh kaf ku yi kaf ku ɗauki wani mataki na munanawa duk waɗanga sharuɗan guda biyar ku bi su mai yiwa Allah zai kawo wani alkhairi mai yawa wanda ba ku sani ba idan ma ana cewa al'adar ma'aurata idan aka kai sinnul janna to kowa ya gaji da wani sai dai haƙuri sunnul janna Eh, shekara talatin da biyar idan ma'aura suka yi su zanne tare yanzu kan sai dai hankuri Allah kowa ya zama kamar tagon wani Allah Eh, babu sauran sha'awa babu sauran duk waɗannan abubuwan yanzu kan sai dai hakuri da juna Allah Eh, to shine yace idza tazawwaja idza tazawwaja ar-rajulu imra'atan idan mutum ya aure mace wa makasa ma'aha ya zauna tare da ita wa ba'da zalika karihaha bayan haka sai ya je ya ƙi ta bai son ta fali ya bai shi hankuri ala mu'asharatiha bisa ga mu'amala da ita kyakkyawa fa inda zalika sabra haƙiƙa wannan hankurin ya ji fihi khairan kathiran zai samu alheri cikin mai yawa kaga asa mai yawa can gare mu amma wurin Allah tabbas haka ne tabbas in zai yi hankurin lalle zai ga alheri mai yawa wanda zai biyo akan hankurin Allah to to shine yace zalika sabr yajidu fihi khairan kathiran wa huwa thawabullahi tabaraka wa ta'ala shine lada ta Allah madaukakin sarki ko da dai ba wani abu na zahiri wanda aka jira ba aw yarzuqahu Allah ko ko Allah shi arzuta shi waladan da salihan nagari Mm, yana yiwa ta hankurin nan Allah shi haifar da da salihi da ko ba abin wasa bane an saba samun da guda cikin al'umma ya zama mai cetonta gaba daya eh fadhalika khairun kasirun wannan alheri ne mai yawa to shine shi yace kana wahidun min as-salihina ɗaya daga cikin salihai ya zamo tazawwaja bi imra'atin ya aure wa- wa- tazawwaja bi imra'ati su'in ya aure wata macen banza mai yawan hitina wa zallat tu'rihi takko dage tana wahal da shi tana cutar da shi muddatan muddata hayati tsawon rayuwa ta subhanallah hatta mata ta ta mutu eh yanzu kan ya huta ko to lalle Eh, falan ma matat lokacin da ta mutu kala sai ce alhamdulillah rabbil alamin kai wai yanzu kan alhamdulillah Allah wa wa azama ala annahu muddata hayatihi la yatazawwaju nisa kuma saboda wahalar da ya sha gare ta yanzu kan ya daura yayi kuduri cikin rayuwa ta na'am yanzu kan an kai iyaka ban koma aure bare yawa haka ya kudurta na'am falan ma makasa ayyaman da ya zauna kwanuka ra'afil manabi sai ya gani cikin kwana annahu fi masjidihi shi yana cikin masallaci ne wal mala'ikatu yanziluna mala'iku suna sauka wa yamurruna bihi suna wuce shi wa kullama marra bihi malakun duk sadda mala'iki ya wuce ya kula yana cewa hadha huwa al-mamqutu wannan shine abiki subhanallah Eh, kowane mala'iki ya sauko daga sama ya iske cikin masallaci ya wuce ya gane su, kai ga abinki nan wal iyadu billah ala hadha huwa al-mamqut wannan shine abin ki hadha huwa huwa alladhi khasira yace wannan shine dan hasara wanda ya hasara wal iyadu billah hadha huwa alladhi khasara wannan shine dan hasara mai hasara to fa fa zai sai hirgita walakin khafa an yasalahum eh, amma kuma ya ji tsoron ya tambaye su su mala'ikun ba fasaru sun zamo ya taraddaduna suna kai da kawo haka za kamar dai hakan ga wani ya ce mai ga dan hasara wani kuma ya ce mai a, na'am man'uti wani ya ce mai ga ga ga ga abin ki duk haka suka ce mai amma dai ya kasa tambaya wala mai tamalaka ali su'ali karshe dai bai iya mallaka kai ne ba da kai ya tambaya qala lahum yace musu shin man huwa al-khasiru wai wane na mai hasara garku kawai qalu lahu sai suka ce masa anta kai ne kana yurfa'u laka ko qadaru amali ahli al-ardi kulli yawmin kana ya zamo shi sha'ani yurfa'u ana daukan laka gare ka qadaru gwargwadon amali ahli al-ardi gwargwadon ayyukan alheri na mutanen ƙasa shi an ka zama ana dauka naka kulli yawmin kowane yini wa kulli lailatin da kowane dare muddata tazwijika bil mar'ati awon aurenka da wannan mace wata uzika tana cutar da kai Eh, wannan macen da ka aura wadda ta mutu kace ka huta sadda kana aure da ita kullum aikin ka da Allah ka ɗauka zuwa sama ya kai yawan aikin mutanen ƙasa kuma da daddare haka nan walan ma matan lokacin da zan mutu in ka tsaya zalika sai wannan ya kace su'ala laisa laka amalun yanzu komi ba a ɗauka na aikin ka zuwa zuwa sama to fasta ya kazo sai ya falka fa tazawwaja ya aure salasan ya aure mace uku fil yawmi ne guda وصار يزم لا تراه باها غنينا إلا وعنده ثلاث ثلاث أو أربعون daga ran nan bai koma zama ba tare da akalla mata uku ba ko mata hudu eh to ka gani shi ya idrakin ya idrakin kure ne kuri ne kwarai eh hada ma'ana fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan kathira wannan shi an ma'ana cewa in ku ku kun ki su ku yi hakuri da su mai yawa Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin zama da su da hakuri da su ma ya ji duhun rajulu abinda namiji ka samu min al'idayati na cutarwa min rab- min rab- min rabbatul baiti daga uwar gida ko rabbatul baiti uwar gida Lau fihi- lahu fihi thawabun kathirun yana da lada akan shi mai yawa inda Allah a wurin Allah awal khairul kathir ko ko alkhairi mai yawa rubbama yarzuquhu Allah waladan salihan yana yiwa Allah ya bashi da salihi duka dai Allah da tafsiri suna ba mu haƙuri ne akan haƙuri da mata take duk yadda suka kasance Eh, an ce da yawa mutumin da wato Allah shi kan gafarta mai kurakurransa saboda ɗawainiya da hankuri da matsalar iyali sai ya zama kafara ta yi hankuri da abin da iyali ne kai mai shi yana ganin matsala ta kai mai ko ina bai san nan alheri yake ba saboda haka duk irin takaitarwa da wahalarwa ta ba gaira ba saboda suka yi baban za ka taya ba yana da lada babba a wurin Allah da shi ne Allah ka kankare zunuban mafi yawa daga cikinmu eh to Allah ya ƙara kankare mana zunuban to shi yasa sai a hakuri da su ba abin da ka taya banza an ce wani salihi ah, wani salihi ya ce Allah in ina da azaba lahira mun sha karanta kisar baya Allah ka ɗauko ta kawo mai ita duniya bayan ya yi wa gada sai Allah ya jarrabe shi da auren wata mata sai matan nan ta zama kamar wuta wajen fitina mutane suka yi ta magana wai kai wane da halinka wanda ko mata goma in ya halatta kana ya ruwa ka zo na yan mace guda tana wani sai kai sai ku kyale ni na san abin da ni da an kama zama sai ce to Allah ne roƙa in ina da azaba lahira Allah shi kawo min ita nan to sai Allah ya kaddare ni da aurenta ina ganin addu'a ta ta Allah ya karba hitinar da garan lahira ita ce Allah kai min cikin ta inda zo lahira banda kowace azaba alhamdulillah to haka lamarin yake to saboda haka dai sai a yi haƙuri da su akwai alheri zai yawa cikin haƙuri da su kuma haka annabawa sun kai idan ana ba da labarin kisa har ta kai ga annabawa sai ka yi mamaki mun sha bayani sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ya taso ma masallaci sai suka tare sai ya yi zanne aka zauna masallaci ana ta jira shikenan annabi bai zo ba shi an lima sai da na umar ya tashi ya shiga gida sai na abubakar ya fara shiga ya iska kowa zazzanne har da annabi sallallahu alaihi wasallam ga mata sun gewaye annabi ya zanne su tara a'a sai na abubakar ya zauna shuru umar na can masallaci ya ga shuru ya taso ko da zo ya iska kowa zugun zugun har sai na abubakar a'a wanga irin zugun zugun to ni kan ba zan daga ba sai annabi ya dare ce ya rasulullahi kayan to gida na ya alwala sai mata ta tattare ni kawo kaza kawo kaza ni ce in baka daga min ba yanzu ina hawan wayan ki kayan ya faɗa ka zai da ce mun taho daga makka matan mu mace bata isa ta isa in sa da kai ba amma mun zo matan madina shagwababbu duk sun shagwaba muna mata kana magana mace na bai san ma yanzu wai na hito zan zo masallaci mata ta wance wai sannan taka tambaya ta ba ni kaza ba ni kaza nace in baka daga abin ba yanzu ina hawan wayanki sai ta bani hili dolinta sai manzo Allah ya daya sallallahu alaihi wasallam yace to ka gane su ga sunan na shirya zan zo masallaci ko wace yanzu taka jira a bata kayan da taka bukata sayyidina Abubakar yawa Aisha fada radiyallahu anha sayyidina Umar yawa Hafsa fada kuma nan ne Allah ya saukar da ayar in kuntunna turidna alhayatad dunya wa zinataha fata'alayna umattu'kunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirata fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima Allahu akbar in kuna in duniya kuka so ku zo in yi muku sefane da toshi na duniya in saki ku ku yi ta tahiya subhanallahi in kuma Allah kuka so da manzon Allah da ranar lahira to Allah ya tattalan muku lada mai yawa a lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta ga Aisha to ke ji abin da Allah ya ce in kina so in yi miki toshi mai yawa in sallame ki amma ki je ki yi shawara da babanki da mamanki Eh, in ko kina son zama da ni to wannan sai mu ta zama amma ku ci gaba da hankuri bisa ga halin da kuka samu ki je ki shawara ce ya rasulullahi ni ke ke in je in shawara da wani akan zama da kai ko barin ka yace i mana yace ina ai ni na isa in wa kai na zabi ya rasulullahi na zabi zama da kai har abada kuma ban bukatar shawara kowa Allahu akbar yace to zan zo in faɗa ma sauran mata tace to in ka zo kakka faɗa musu shawara da ni ka bari kowa ta wa kanta sallallahu alaihi zama tana ganin mai yiwa wata ta- ta bi layin da ta bi ita ko ta haison abin mata rasulullahi din eh sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar ta kwa- kwa- kwa- kwakwashe annabi ai ya kwashe yawwa to saboda haka ne to shi yasa dole ha- ai hakuri da su kuma manzo Allah na cewa yayyan ku khairukum khairukum fi ahlihi wa ana khairukum fi ahli zababben ku yayyan ku shine mahihicin ku cikin iyali ne kuma ni na hi ku cikin iyali ne to haka da lamarin yake ah, shine ah, ai hakuri da su wa na ratum istibdala zawjin makana zawjin alkurani yace idan kun nuhi hurhura mata bagiran wata mata akhadha badalaha bi an dallaqtumuha shine ku ɗau- ku ku auro wata mata in kun saki wata wa ataytum ihdahunna qintaran alhali kun ba ɗayan su dukiya mai yawa ai malan kafiran dukiya mai yawa idza azamta ala firaqil mar'ati in kai niyyar barin mace wa gada ataitaha kafiran hakika ka ba ta zai yawa min al amwal na dukiya wal athafi da kayan kawa kayan daki zo ake ce furniture na'am zo athaf na'am to fala ta akhudhu minhu shay'an kada ku riki komai na daga kuɗin da kuma furniture din la ta akhudhu shay'an min al mar'ati ma'ana kaka karbi komai daga mace ba da talaki bayan saki na'am eh kada ka dauka shi ma ai hul'i lalura ce lalura ce amma in in mun diba karatunmu na shekaran jiya aure mukarama ne bukarawa ne la'imci ne mutum ya yi tsaye sai an biya shi ya to amma shari'a bata hana ba Allahu eh, amma dai kummalu ba su haka nan ba sa kuma yawwa to shine ah, min almar'ati ba'da talaqi ata'khudunahu Allah ce shin kuna karba abin da kuka ba su buhtanan don zalunci wa ithman mubinan da kuma bayyanannen zunubi lima ta'khuduna hadha almala don me za ku karbi wannan dukiyar da kuka ba su da fanita wa kana almalu muqabila shay'in alhali dukiyar nan ta zama hurhurin wani abu tunda kun kwanta da su kun ji daɗi da su shi- ah, su ku ku kuma kun ba da kuɗin wa kaifa ta'khudunahu ya za ku rike shi bi ayyi wajhin وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا wa kaifa ta'khudunahu ya ya kuke rikon shi bi ayyi wajhin ta wace huska wa qad haqiqa afda ba'dukum ila ba'din sashen ku ya zubu zuwa ga sashi ai wasala ya sadu kana ba'dur rijal kana ba'dur rajuli wasala ila ba'dil mar'ati alhali sashen namiji ya sadu zuwa ga sashen mace bil jima'i da jima'i al muqarrar lil mahri mai tabbatar da sadaki lamma kanat waqa'at minhu hadha al mawqi'a da yake ta auku wannan ma'auki wa dhalika sababul mali wannan shi sababin dukiya kaifa ta'khuduna hadha al mala ya za ku riƙe wannan dukiya min ba'du bayan hakan ga ma'ana dai tunda an riga an yi aure har an sadu to Allah yana ganin Allah yana cewa dai bai kamata a ce an koma karɓar dukiyar ba don sababin karɓar dukiyar ta tabbata ya tabbata hankali Mm. wa akhadna minkum mithaqan galiza wa akhadna sun riƙi minkum da gare ku mithaqan alqawli galizan mai kauri ai shadidan mai tsanani wa huwa ma tarahu almar'atu shine abinda mace ka gani min mahabbatir rajuli na son namiji laha gare ta ai wannan kamar alƙawali ne bi dalika alwaqti a cikin wannan lokaci eh duk wanda yace yana son mace ai ya girmama ta kuma za ta ga ya girmama ta kuma za ta so shi saboda son ta to wannan shine kamar alƙawali aw al-ahadul galizu ash-shartu alladhi shurita inda al-aqdi koko alƙawali mai ƙarhi shine sharaɗin da an kai wajen ɗaura aure inda akadin nikahi gun ɗaura aure yuqalu ana cewa fa imsakun bi ma'rufin ko dai a riƙe da kyautatawa ko aw tasrihun bi ihsanin ko ko a saki da ihsani eh dole in aure in an yi aure akan faɗi wannan a riƙe ta bil ma'ruf duk abin da alheri ai kokari ayi ko ko yan zaman bai yiwa to a rabu amma a tafi lahiya bil ihsani Mm. هذا شرط يتي ولن شرطي ني هذا شرط لا بد للزوج يرائي هذا الشرط يتي ولن شرطي ني دول مزي يكلا ده ولن شرطي يمسك بمعروف يرقي ده الهيري ده كيوتتاوا او يصرف باحسان كوكو يسكي cikin hisani to amma irin jidalin da aka yi a rabu katsar watsar cikin jidali babu alheri a cikin hakanan mun karanto baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abgadu abgadul halali inda Allah talaqu yace mahi mahi sharrin yace mahi hushin halal abgadul halali halal mahi ki wanda halal ne amma Allah baya so to shine rabuwar aure saboda galibi takan kawo rabuwa har cikin harkar addini Allah shi kiyaye mu saboda haka inda abu bai zan dole ba to ai hakuri to mu je
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا wala tankihu kada ku auri ma nakaha aba'ukum abinda uwayenku suka aura sababin nuzuli hadhihi al-aya sababin saukar wannan ayar anna rajulan mata cewa wani mutum ne ya mutu wa qama ibnuhu dana ya tsayu wa ata yazo wa jalasa jamba zawjatihi ya zanna kusa ga mata uban yuridu an yat- an yattakhidha zawjatan ba'da abihi yana son ya maishe ta matar shi bayan uban shi ya mutu ba a ƙasa matal mar'atu sai macen ta rance anna zalika la ya ta'atta minha abadan cewa wannan ba zai yi gare ta har abada ba ya ina matar ubanka kuma yanzu ka zo in zama matar ka ni kan ba zan iya ba wallahi ba zan iya ba har abada ba da ma ba da ma kuntuma abi ka bayan ina tare da ubanka la yumkinu anni la yumkinu anna akunu ma'aka abadan anni a- ko anni akunu ma'aka abadan ba zai yi gare ni ba in zama tare da kai a matsayin mata har abada eh to wa qala al-walad sai dan yace innahu la budda an yatazawwaja haqaran shi ko dan yace shi ko wallahi sai ya aure ta dole bil wirasati da gado tunda ya riga gare ta ya za ta yi to fata haka ma ilan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka kai hukunci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nazalat sai wannan aya ta sauka cewa wala tankihu kada ku aure ma nakaha aba'ukum abinda uwayenku sun ka aura minan nisa'i na daga matattaki imra'atun tazawwaja hal abu la yajuzu an yatazawwaja hal waladu yace macen da uba ya aura ba zai yi ba bai halatta ga ɗa shi aure ta saboda haka matukar ta zama matar uba to ta zama haramun ga ɗa har abada illa sai dai maƙar salafa abin da ya rigaya min fi'ilikum na aikinku ai ma ta kaddama qabla nuzulil aya amma abin da ya gabata gabanin saukar wannan ayar na yin haka tunda an yi ta yi fa halalun wannan halal ne wa ba'da nuzulil ayati amma bayan saukar ga aya harra a- ko hurrima hada an hurrima hada nikah an haramta wannan aure eh dole ana yi amma daga baya da da saukar wannan ayar to sai Allah ya kace yin haka nan ya ce to abin da ya wuce shi ya halatta tun da an riga an yi amma dai da saukar wannan ayar Allah bai halatta ma kowa shi sake auren matar uba ne ba za mu ji sirri akan wannan Mm. innahu nikahun innahu ay nikahuhunna wato shi auren su auren matar da uban mutum ya aura kana fahishatan ya zama alfasha kabihan mummuna wa makatan kuma ya zama abin ki ai sababan li maqatil lahi tabaraka wa ta'ala ya zama sababin da ka sa da ka haifar da kin Allah wa huwa ashaddul bughd shine mahi tsananin hushi wa sa'a sabila kuma yayi munin hanya ai tariqan hanya eh to mu tafi
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم Mm.
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما wato dai in kuna biye da wannan sura za ku ji dai ita ba magana kissa ba ce hukumce hukumce ne wani hukumci bayan wani Allah yake sharɗanta mana ka gani cikin karatun ah, cikin cikin karatun yau Allah ya haramta a gadi mace ko an tare sun nisa a karhan ko a gada da ƙarhi Allah ya hana kuma Allah ya hana adalu mutum ya saki mace amma ya tsawaita iddata saboda ya hana ta aure Allah ya hana Eh, to kuma Allah ya wajabta a yi mu'amala da su kyakkyawa ko saboda ba san alherin da zai zo ba kuma Allah ya hana a karɓi sadaki gare su bayan an zauna an sake su Allah ya hana kuma sai Allah Allah ya hana mutum shi aure mata uba ne duk waɗanga hukunce hukunce ne Mm. to shine kuma ubangiji ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku uwayenku ai nasatil aya ala nisa allati ko ya haramu ala rajuli an yatazawwaja wahidatan min hunna na ayar za ta faɗi matattakin da yau haramta ga mutum ya aure su Eh, wato allati waɗannan ya haramu alar rajuli an yatazawwaja an yatazawwaja wahidatan min hunna haramun alar rajuli haramun ne ga mutum an yanki ha ummahat ummahatihi ko a ummuhu wa ummu ummihi wa ummu tilka wa ummu tilka ila a'ala yace uwayensa dai ya haramta ga mutum ya aure uwayensa ummuhu uwa da ta haifai wa ummu ummihi da uwa uwa ta wa ummu tilka da uwa uwa uwa ta wa ummu tilka da uwa uwa uwa uwa uwa ta ila ala har zuwa ga hawa'u eh ai ta tahiya sama in dai nasabar tana nan wagga ita ta haifi uwa ta ita ku waccan ta haife ta ai ta tahiya ila to duka Allah ya haramta wannan goda za a yi rayuwar ne bale ma ba a yi galibi ko da mutum ka tashi ai kaka ta ta yi ta daɗe lahira to shine amma dai ko da akwai su Allah ya haramta Mm. ila ala wa banatukum haka nan Allah ya hal- ya haramta ku aure ɗiyanku mata shamilat banatul auladi wannan kuma ya haɗa da ɗiyan ɗiyan ɗiya wa in safalla ko da sun yi ƙasa jikoki kenan eh mutum bai auren ɗiya ta yi haka nan bai auren ɗiya ɗa ne haka nan bai auren ɗiya jika ne a yi ta tahiya har ƙasa daga nan har abu sakaho in dai suna nan salsala ko da shi ya rayu- ya rayu bai da halin auren ko guda bintul rajuli wa banatu wa banatu auladihi wa banatu ulaika wa banatu ulaika ila akhir ad-dahri har zuwa ƙarshen zamani wato duk Allah ya haramta wa akhawatukum hakanan yan uwanku mata min jihatil abi na wajen uba awal ummi ko ko wajen uwa kadhalika hakanan a su ma an haramta su na'am e ya uwa ya ku kauna wadda ake uba guda uwa guda ko uba guda uwa daban ko ko ya ta kauna wadda ake uwa guda ko uba an ka hada ko uwa an ka hada na'am mutum bai auren ya ta ko kauna ta wadda suke uba guda haka nan mutum bai auren ya ta ko kauna ta wadda suke uwa guda Allah ya haramta Mm. kazalika kullu imra'atin haka nan dukkan wata mace bainakum wa bainaha ukhuwatun wadda yan uwantaka take tsakaninku da ita min jihatil abi wajen uba awal ummu ko ko wajen uwa in dai yar uwa ce da aka hada uwa da ita ko yar uwa ce da aka hada uba da ita to Allah ya haramta ga wannan da ya hada yan uwantaka da ita shi aure ta Allah ya haramta ta eh wannan cikin shari'a um, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma in mun koma ga shari'a annabi Adam san harko eh shi yasa tauhidi abba a samun sabani bainal anbiya amma wajen shari'a akan samu bambanci daidai da hali da zamani Mhm. wa amma tukum haka nan an momin ku a akhawatul abin da ake ce ma ammi sune yan uwan uba kamar goggo goggora da ake cewa da Hausa eh wa amma tukum da an momin ku ai akhawatukum akhawatu abaikum yan uwan ubanku ah, wa ajdadikum da kuma da kuma da kuma kakanninku Mm. Mm. duk sun shiga eh wato mutum bai auren bai auren bai auren ya uwa uba ne ya uwa uba ne guggote kenan ko Ba, ya haramta gare shi wa khalatukum hakanan khalolinku yan uwan uwa inna inna ai akhawatu ummahatukum wa jaddatukum yan uwa na wajen uwa da kuma kakanni na nan duka an Allah ya haramta wa banatul akhi hakanan diyan dan uwa kana da wa ko kane banatul akhi ɗiyan ɗan uwa kana da wa ko kana da ƙane ya haihi ‘ya'ya mata to haramun ne gare ka ka aure su wa banatul ukhti haka nan ɗiyan ‘yar uwa mace kana da ya ko ƙauna ta haihi ɗiya mata to haramun ne gare ka ka aure su waya da hulu fihin na auladuhum haka nan ‘ya'yansu ma sun shiga cikin haramcin wa ummahatukum allati arda'anakum hakanan uwayenku da sun ka sha da ku nono wal ummu allati arda'at ar-rajula qabla istikmal al-hawlaini yace da uwar da ta sha da mutum nono gabanin ya cika shekara biyu na shan nono eh shi yasa ake son kiyaye ma- macen da za a ba yaro ya sha nononta eh duk uwar da ta ba mu duk macen da ta ba mutum nono yana rabi'i wato yana shan nono kafin ya ce ka shekara biyu ya sha nononta ko da kurɗi guda ne ya haɗe to ta zama uwa ta bai da halin aurenta eh ta zama cikin muharramatu ummahatu ah, shine wa akhawatu mm, wa ummahatul lati ardanakum da wa ummahatukum allati ardanakum da mata uwaye wadanda sun ka shayar da ku nono ta ga cewa a qablas tikmalil haulaini gabanin cika shekara biyu bayan cika shekara biyu kan wannan bai zama nono ba saboda bai da bina'i cikin jikin mutum Mm. wa akhawatukum min ar-rada'ati hakanan yan uwanku mata na shan nono eh wato waɗanda macen da ka sha nonon ta kahen ka suka shekara biyu a da da, da haihuwa ta zama uwa to hakanan ɗiyanta waɗanda suka sha nononta su ma sun zama yan uwanka baka da halin aurensu wai haƙu bi zalika bis sunnati albanatu min hunna hakanan kuma da sunna ana riskar da ɗiyansu su yan uwan shan nonon su ma ɗiyansu sun zama kamar ɗiyan yan uwa na nasaba su ma ba auren su wa ummahatu nisaikum hakanan uwayen matattakinku matattakinku uwayen mata ka aure mace eh to uwarta ta zama haramun gare ka eh nan kuma da ƙulla aure kawai kamar yadda fuqawa ka cewa da zara aka ɗaura ma mutum aure da uwan mace da uwan ma- eh, da uwan mace ko Eh, da mace wa ummahatu nisa'ikum da uwayen matattakinku a da zara aka ɗaura ma mutum aure da mace to uwar ta haramun ta gare da ɗauran auren kawai eh wa raba'ikum da da agolin nan ku raba'ibukum agolin nan ku jam'u rabibatin wa hiya bintu zawji ita ce ɗiyan mata min gairihi wadda ba tashi ba agolin ne kenan ko eh.
Allah ci fi hujurikum waɗannan da a cikin kulawarku ai tarabbuna ha kuna tarbiyyata eh, sifatan mu- mu- muwafi- muwafaqatan lil galibi ko Na'am.
wala mafhuma laha ma'ana dai da agolin nan ku waɗannan waɗanda a cikin kulawarku algalibu annar rabiba ta takunu fil hujuri galibi agola ta kan zama cikin tarbiyyar mutum walakin walau lam takun ko da bata zama fil hujur a cikin kulawa bar rabibatu haramun a wannan dai rabiba haramun ce amma min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna daga matan ku waɗanda kun kai dukhuli da su arrabibatul muharramatu wato agolar da an ka haramta hiyar rabiba allati dakhala ar-rajulu bi ummiha ita ce agolar da namiji yayi dukhuli da uwarta to ita a haramun wato ita uwa da an ɗaura aure da an ɗaura ma mutum aure da mace ko to uwarta ta zama haramun gare da ɗaurin aure kawai ba da ko da ba a sadu ba to amma aka ɗaura ma mutum aure da uwa ko to in bai sadu da uwar ba ya gaɗiyatta wadda ba shi ya haihe ta ba agola ko Eh.
yana yiwa ya walwale To.
eh duka hawa in suna karantarwa sukan gwadi wato da da aka daura mai aure da uwa shi ke nan ko da ya zo wajen uwa sai ta ba da ruwa ya ka- tabba diyarta agola ruwa ta kawo mai Eh.
ko da ta kawo sai ya gane ta To.
ko da uwa ta zo a, wance wagga wace ai ai diyarka ta To.
to nan yana iya as-salatu tawalwale Yawanci.
eh ka san maza kisisi ne a gare su Akwai.
yana iya nan tun da dai ba a sadu da uwar ba ya je ya kizizi ne da ya kai ya walwala auren uwar a daura mai aure da ɗaya Allah ya halatta Allah. Allah.
amma ita uwa amma in aka daura aure da- da Yeah.
da ɗaya to aure ya halatta a- aure na na uwa ya haramta shine yace wa- wala yace lam takunu dakhaltu yace eh, waraba min nisaikum allati dakhaltum bihinna na daga mata cikin ku waɗanda kun kai duhuli da su fa in lam takunu in baku zama dakhaltum kun yi duhuli bihinna da su ba in kana rajulu in namiji ya zamo a kada ya kulla aure ala ummil mar'a bisa ga uwan mace walam ya dukhul biha bai dukhuli da ita ba to fala junaha alaikum babu laihi gare ku ay yajuzu an yutalliq al umma ya halatta ya saki uwar wayan kihul binta ya aure daya in qabilat amma fa in ta yadda Eh, wata ya zama bika yarda ta kai Ai, da rage.
amma wata ba ta yarda Mm.
Akwai.
to duka dai Allah yana faɗa mana waɗannan hukumce-hukumce wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa halailu da halattacin abna'ikum diyanku alladhina waɗannan min aslabikum na tsazonku wala da sulbi dan tsatso wanda mutum ya haifai idza tazawwaja bi imra'atin in ya aure mace fa hiya haramun alal abi wannan mace ta haramta ga uban shi Allah.
Eh, dan mutum in ya aure mace to wannan macen ta zama diyar uban ba zai aure ta ba haramun ta gare Allah.
wa an tajma'u kuma haka nan ku tara bainal ukhtaini tsakanin yan uwa guda biyu minan minan nasabi na daga dangantaka aura aura aura da'in ko ko sha sha nono bin nikahi da aure Eh, yan uwa mata biyu da kauna duk ya aure su suna tare bai halatta ba Allah bai yadda ba amma yana yiwa in ya gaya ta mai tsufa ya saki ya aure kauna in ta yadda ko in sun yadda duk ya halatta Allah.
ko ko in ya ga kaura tana mai ga dauniya ya saki ya aure ya hada su tare shi Allah ya haramta amma yana yiwa a aure guda a saki a kuma a aure guda balle irin wani lokaci sai a samu ya tara su sai a aure kauna a- a sadu wannan Allah ya halatta ba komai bane illa ma kar salaf sai abin da ya rigaya na irin wannan eh, shi kan dole an yi ta hada an yi ta hada ya da kauna wuri guda gabanin zuwan wannan ayar to shi wannan Allah ya ya yi rangwabe shi ne ma kar salaf yace ma taqaddama fil jahiliya abin da ya gabata cikin jahiliya min al jam'i na tarawa bainal ukhtayn tsakanin yan uwa guda biyu fa zalika halalun wannan halal ne inna Allah haqiqa ubangiji kana bai gushe ba gafuran mai yawan gafara lima salafa ga abin da ya riga ya riga ya minkum na daggare ku qabla nahyi gabanin hani rahiman kuma Allah bai gushe ba mai rahama yace ma ma harrama Allahu shay'an yace Allah bai taba haramta wani abu ba fil qur'ani a cikin qur'ani qaddo da dai wastafna ma salafa sannan yace sai abin da ya wuce Allah ya haramta yanzu Eh.
ko amma an taba yin abin yace to shi wanda ya wuce ma shi an halatta shi amma da yanzu an ja layi ko to Allah bai yi haka ba illa fi mas'alataini sai ga lamari biyu kawai wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i kada ku auri abinda uwayenku sun ka aura na mata ko ala illa ma kar salaf sai abin da ya rigaya da mutum ya saba auren mata uba ne ko to shi wannan wanda ya wuce gabanin zuwa wagga aya Allah ya halata to wa an tajma ubayna al-ukhtayn matsala ta biyu shine ku tara iya da kauna wuri guda shi ma Allah ya halatta abin da ya wuce kala illa ma kar salaf yace sai abin da ya wuce to waya an kai ya zan su waɗanga matsalolin guda biyu da Allah ya keɓe amma duk sauran haramun ba a yi mai haka ba ya ce wal illatu sababi bi zalika cikin hakan ga anna hatain al mas'alataini cewa waɗanga matsalolin guda biyu waƙata sun auku fi ba'd aba'in nabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu uwayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam eh mato makaraji ne kariya ce ga mutuncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam don shi can cikin uwaye ne an yi haka to shine Allah ya ce to sun riga sun yi kuma Allah ya halatta musu sai inda sun kai amma yanzu ka a koma Eh, kinanata tazawwaja bi zawjati abihi kinana cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure zawjatu abihi mata uba ne to Allah ya halatta mai yanzu aka hukunci can yayi amma yanzu Allah ya halatta kuma an tsaya nan Eh, wa min aba'i annabi sallallahu alaihi wasallam man jama'a bainal khutaini kuma daga cikin ubannan wato kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya hada ya da kauna eh to falau harumat ko walam yastafni ma salafa lamassa hadha min karamatin nabi da an ce da an ce haramun ne yan haka yanzu ga a ce haramun ne mutlakan ba a ce amma abin da ya wuce an halatta ba ko da ta shahi annabi sallallahu alaihi wasallam ai to wanga haramun ai uwa annabi sun yi to don kariya ga mutuncin salsala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yi reverse ya halatta abin da na wuce Allah.
wannan da an kai shi ya halatta sadda an kai shi amma da yanzu ka a koma Allah.
an sa layi saboda kariya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lamar sahaba da wannan ya sha- ya shafa min karamatin nabi sallallahu alaihi wasallam daga karama annabi sallallahu alaihi wasallam walakin haitu annan nabi sallallahu alaihi wasallam masunun musunul janibi amma da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya kiyaye masashin sa ne ma taqaddama qab- ah, qabla nuzulil ayati abinda ya gabata tun gabanin sauka ayar halalun ya zama halal la'alla ya masa shay'un min tarafin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ko saboda kada wani abu ya shahi wato sashen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-hikma fi hadha al-istisna yace wannan shi a hikima cikin wannan togewa ha'ula'in nisa waɗannan matattaki haruma nikahuhunna auren su ya zama haramun wato mata uba da kuma an tajma uba na ne an ka sa haramun yanzu amma an ka halatta abin da ya wuce saboda kariya ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah ya ba mu albarka annabi waje
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما to har yanzu yana kidan matan da allah ya haramta ma mutum sha'aura ya ce wal muhsanatu da katangantattun matattaki minan nisa'i na daga matattaki illa ma malakat aymanukum sai dai abin da dama ku ta mallaka ai harrama Allahu ala rajuli an yankiha al muhsanat ay dawatul azwaji Allah ya haramta ga mutu- ga mutum ya aure mata waɗanda suke da maza ai dawatul azwaji masu maza almar'atu tahta ar-rajuli muharramun nikahuha yace mace in tana aure da wani namiji to aurenta haramun ne Eh, wa zalika siyanatun lil muslimi ah, min an yashtarika ma a gairihi fi imra'atin yace wannan kiyayewa ne ga illin musulmi don kai yayi tarayya da wani mutum a cikin wata mace fa hadhihi laysat muru'atun wa- muru'atan wannan ba muru'a bace fa hiya dana'atun wannan kaskanci ne eh a ce nami- a ce mutum biyu sun yi tarayya ga mace guda wannan wannan walakanci ne saboda haka Allah ya hana duk macen da adda miji ko to haramun ne wanda ya zo ya daura mata aure ko ya daura auren sunan auren nashi babu in ma dai an yi wata saduwa to sai dai a ce fasikanci ne an kai amma dai ba ta hanyar aure ba ta nan ne malamai suka yi istinbatin ah, idan mutum ya aure mace ya aure mace shikenan sai aka kai ta gidan shi sai ya iske ta da ciki bayan ya sadu da ita ko shikenan sai a ce to in dai ba mijin da ya sako ta saki ba ini ba ne saki uku ko hul'i ko mutuwa ko idan ta haihu yau sai a ɗaura masa aure da ita shi wanga mijin na biyu eh can da ana tun ko ta abu da tahrimi ne malamai suka ce a'a ba ta abu da tahrimi ba ne saboda ai auren da an kai ba aure ba ne shirme ne kawai kamar an iske mace da mijinta ne an ɗaura mata aure tunda matukar akwai sauran sako ne cikinta to tana dan mata ta kenan don haka wanga auren da aka yi da sunan tana gauruwa ba tana gauruwa ba ne an iske mace da mijinta ne an ka daura mata aure saboda haka auren na biyu shirme ne ba a yi shi ba saboda haka in ta haihu yau yaji yana son ta yau sai a daura musu aure yanzu ta yanzu aka samu bara'atul rahimi eh to shine da Allah ke magana illa ma eh, eh, illa ma malak- ko yace wannan wadalika siyanatu lil muslimi min an yashtarika ma a gairihi wato kariya ce ga musulmi ya yi tarayya da wani bi imra'atin a cikin mace fa hadhihi laysal muru'atan wannan ba muru'a bace fa hiya dana'atun wannan walakanci ne illa ma malakat aymanukum sai abinda dama ku ta mallaka illa idza qatada anna ar-rajula saba imra'atan wannan sai in ya sai in sai in abin ya zo ya zama namiji ya ya kama mace laha zaujin tana da miji wato wajen yaƙi an karibanto ta alhali mai aure ce to fa hadha lahu quwwatun fi an yastawli alaiha duna musharakatin wannan yana da damar ya zama ya jibinci al'amarinta ba tare da tarayya ba bal hadha halladdahu bil mulki saboda haka ne ta halatta gare shi da mulki ba da istibra'i bayan istibra'i idan musulmi da kahirai aka yi yaƙi sai musulmi suka kamo bayi suka kamo matan kafirai da mazansu su kafiran ko to amma an zo ba sai an ce a ta yi wurin kahiriwa ne wanda an mijin wance ya sake ta ba a'a ko kusa eh, wannan karhin yaƙi da kamo ta da an kai abinda ɗaya za a nema ta yi istibra'i don a san bara'atun rahimi shikenan sai wannan wanda ya kamo ta sai ta zama ta halatta ga wanda ya kamo ta tare da cewa auren wancan an mulke shi an wuce shine ce shine ce illa ma malakat aymanukum sai abinda dama ku ta mallaka هذه أربعة أربعة عشرة أربعة عشرة أو خمسة عشرة من النساء شيخ يجي ودنن قوم شاهدوا كينن قوم شاهد بيرنا ما تتكي حرم نكاههن وند أورنسو يا حرمتا وألحقت السنة سنة تارسكت الأخت آه، في الر- في الرضاء wato uwa tashan nono wa sihir da sarakutaka wal jam'u bainal mar'ati wa khalatiha da kuma tara mace da da, da khalata innata kenan wa bainal mar'ati wa ammatiha da tsakanin mace da ammarta duk suna ta riskar da wannan Mm. wato wa alhaqati sunna al ukhta fi rada'i wato ya uwa ta ta, ta rada'i sunna ta riskar da ita ita ma haramunta والسهر da kuma sarakutaka wal jam'u bainal mar'ati wa khalatiha hakanan a tara mace da innata ya auro ya auro innata auna uwarta ko ya uwarta ya auro sannan ya auro diyar to shi ma sunna ta haramta shi wa bainal mar'ati wa ammatiha hakanan mutum ya auro goggon mace sannan ya auro diyar ta ta mai mai kiranta goggo shi ma sunna ta hana والذين لم يقبلوا هذا منعوا كو منعوا آه، نسخ القرآن بخبر الآحاد والذين ودنا لم يقبلوا هذا دا بسكر بوانن با منعوا sun hana shi nasakhul qur'ani bi khabar al ahadi wato nusuka ta alqur'ani da labarin ahad wala tunkahu al mar'atu ala ammatiha aw ala khalatiha cewa ba a auren mace ala ammatiha bisa ga ammata aw ala khalatiha ko bisa ga khalatta khabar ahadin labaran ɗaiɗaiku ne Ah, walaisa nahayan innama huwa khabarun suna cewa wannan suna cewa wannan ba hani ba ne labari ne kawai ba a auren mace bisa ga halat don wasu ba su karbi wannan hukunci ba wannan hukuncin da suna ta riskas wasu ba su karbe shi ba suka ce khabarul ahadi ne saboda haka su a wurin su mutum na iya auro mace ya ya auro ya auro ya auro diyatta wato diyar aunatta ko diyayyarta ko kuma yana yana iya yin haka nan su wasu sun ga wannan yana halatta والخبر لا يثبت لا يثبت حكما ينسخ نص القرآن yace khabari bai tabbatar da hukunci wanda ka wanda ka shahi nassin alqur'ani fa ujiba bi anna fil ayati ma yadullu ala ma'anal hadis suka karba da cewa a cikin ayat dai akwai abin da ka gwadin ma'anar hadisin ko qawluhu ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtaini shine magana Allah da yace ku tara da ku tara tsakanin yan uwa guda biyu fa haysu kana al man'u illatuhu alƙaraba ya ce yayin da dai abin da ya hana wannan wannan aure shine kusantaka bainama tsakaninsu fa hadhihi alqaraba tadkhulu bayna almar'ati wa khalatiha tana shigar da mace da halatta wa bayna almar'ati wa ammatiha da kuma mace da ammatiha dama abin da yasa ba a kusa ba a an ka hana hadawa saboda karabar da a ciki to karabar kuma akwai ta tsakanin mace da gwaggonta haka nan akwai ta tsakanin mace da innata Eh, duk abin da ya hana idan ubainal ukhtaini saboda kusancin ya da kauna an ka hana hada su to ai ya kamata ya hana tsakanin goggo da diyarta wadda hakiranta goggo tsakanin inna da diyarta wadda hakiranta inna wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allala zalika bi anna zalika yujibu al-bagada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya illanta wannan da cewa wannan yana kawo kiyayya wal adawata da kiyayya bainahuma tsakanin su wa qata'ul arhami da kaɗi zumunta ولذلك قالوا إن المرأة آه، إن ولذلك قالوا إن المنع إرشاد لا تشريع saboda haka suka ce wannan hani dai wato tashiri ba tashiri'i ba ne amma irshadi ne kamar dai ba a hana battan ba amma ya kamata kar a yi saboda kada ya bata zumunta tsakanin 'yan uwa makusanta Mm. wal musanatu minan nisa wal musanatu katangantattu minan nisa illa ma malakat aymanukum al ihsanu fil qur'ani ala arba'ati ma'anin yace ihsani a cikin alqur'ani ya taho da ma'anoni hudu in aka ce muhsana ce to yana da ma'ana hudu al awwal na farko al mar'atu zatu zawji shine mace mai miji muhsana muhsana ce wal muhsanatu minan nisa wa thani na biyu at ta'affufu ka- kamuwa muhsini na kamammi gaira musafi hatin ba masu zina ba wa thalithu na uku alhurratu ya wa man lam yastati minkum dawlan an yanki hal muhsanati wanda bai samu ikon auren muhsanatu ba muhsanatu anan sune yaya ai al hara'ir war rabi'u na hudu al islamu shine musulunci fa idha uhsinna idan suka musulunta لأن الإماء ليس لهن إحسان saboda ku yangu ba su da wannan inna ma ma'ana ahsana aslam na faqat ma'ana ahsana aran shine sun musulunta kawai to kitaballahi alaikum wannan littafin Allah ne akan ku ai faradallahu alaikum hadha hukuma ta'kidan wato Allah ya ya wajabta wannan hukunci akan ku wa ahalla lakum ma wara'a dhalikum ya haramta muku ya ya halatta muku abinda ba haka ba aw uhilla ko qira'ata ne ana cewa ahalla ana cewa uhilla ahalla lakum ma wara adhalikum siwa ma haruma alaikum min nisa amma duk abin da ba wannan ba to an halatta muku shi ma'ana waɗannan matattakin guda goma sha hudu ko dai guda goma sha biyar waɗanda nassin qur'ani ya tabbatar da kuma biyu ɗin da sunna ta tabbatar bisa ga cewa hukunci ne to su ne Allah ya ha- shi- su ne Allah ya harauta muku an tabtabu ku bida ai tadlubu ku bida an nisa amma tattaki bi amwalikum da dukiyoyinku bi sadaqin fi haqqil hurrati da sadaqi a cikin haƙƙin ɗaya aw thamanin fi haqqil mamlukati ko ko da kuɗi ga haƙƙin wanda aka mallaka muhsinina suna waɗanda suka yi aure gaira musafihina ba masu zina ba ai gaira zanina ba masu zina ba lamma zakara arba'a asharata imra'atan da ya ambaci guda goma sha hudu au hamsa asharata ko ko sha biyar bayyana annahu sai Allah ya bayyana cewa shi a hallama su wa zalika ya halatta duk abin da ba haka ba yanzu duk abin da ba waɗannan matan da mun ka ambata ba to Allah ya halatta ma mai bida su aure shi bida wa hadha tahlilu abadiyun yace wannan halacci ko na har abada ne a fi qis a fi qismin hmm? fi qismin ga wani kashi wa gairu abadiyin ba kuma na har abada bane fi qismin ga wani kashi kama annal muharramat kamar dai haramtattu a kasamun kashe kashe ne muharramatun ta'abbud ta'abbud tahriman ta- ta'abbada tahrimuha akwai muharrama wadda haramcinta na har abada ne wa hiya ma dhukira min an-nisa sune abinda an ka ambata na daga mata take wa yahrumu nikahul mabtut wa yuhramu nikahul mabtutatu kuma an haramta auren wadda an ka nisanta wa hadha tahrimu laysa abadiyan wannan haramci ba na har abada bane illa ba da zaujin sai bayan miji wa zatu zauji illa ba da talaqi haka nan mai miji muhsanatu kenan dan an ka ce su ma haramun ne to haramun ba abadi bane illa ba da talaqi sai in an sake su wa zatu iddati mai idda ita ma aurenta haramun ne hatta tanqadi iddatuha sai iddata ta kare wal ukhtu thaniyatu yar uwa ta biyu hatta tu- hatta tula- hatta tutlaka ukhtuha sai an saki yar uwarta aw an tajma'u bayna al ukhtayn ko to yan an saki guda guda ta halatta hatta tutlaka rabi'a a hada tahrim laysa abadiyan wannan haramci ba na har abada bane lokaci yayi ko to mun ce lokacin gashi akwai sauran bayani saboda haka dai zamu aje nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wannan mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya sauƙaƙe mu abin da ya tsananta fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله